بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شغب ذكرتم نلتاف عوائق الطلب لا بضم لمي الدكتور الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى مناسك العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله za mu tashi karatu na uku inda malam yake cewa wahuna amurun na uku ko na hudu na hudu ne ya ce wahuna amurun yambaghi at-tanbiha alai yambaghi at-tanbihu alai sai ko na al'amari anan wanda ya kamata mu yi faɗakarwa a kan shi ala wa huwa anna jama'atan min as-salafi shine cewa da yawa daga cikin magabata qalu suka ce kunna natlubu al-ilma lid-dunya fajarrana ila al-akhirah mun kasance muka muna neman ilimi dan duniya dan mu samu abin duniya sai ilimin nan ya ja mu zuwa ga neman lahira farko ba da kyakkyawan niyya ba daga baya sai ya juye zuwa ga kyakkyawan niyya haka zahirin magana ke nufi amma malam zai zo ya bayani wannan magana da malam ya kawo kaga ya mata ne kausai kaga ya nuna magana ce ta wani wadda ko magana ce ta al-Hasan al-Basri Hasan al-Basri ya rasu 110 Hasan ibn Sa'id ibn Masruq al-Basri sayyidul ulama al-amilin fi zamanihi ما سنة مي لقبي دا أمير المؤمنين في الحديث شيخ الإسلام وإمام الحفاظ كما عند الذهبي يفعل الحسن آه البصري ضد كان شيخ الإسلام da waye na tauri to amma wannan magana bayan al-Hasan al-Basri shi ma Sufyan al-Thawri ya faɗe ta wanda ya rasu 161 da kuma faɗin su ويعني وقولهم طلبنا هذا الأمر وليس فيه نية من ونن الأمر الأمر da aka san su da shi shine mai al'ilm shi kuma ba da niyya muka nema ba yani ba da niyya ta kware ba in aka yi itlaqin niyya a wani lokaci ahyanan ana nufin niyya ta kware ana nufin niyya ta kware shi sai ce innamal a'malu bin niyya ko bin niyyat amma akwai aikin da mutum zai yi da me da mummunan niyya na ba zai samu lada shi ba to mun neme shi ba tare da niyya ba sun maja'atin niyyatu ba'du sannan sai niyya ta zo bayan haka ya'ani ba da zalik wanda wannan magana ce ta Habib ibn Abi Thabit Habib ibn Abi Thabit al-Asadi al-Kufi Abu Yahya thiqatun faqihun jalil ya rasu 119 a cikin tabi'a ودفنسو من طلب العلم لغير الله يأبى الله يأبى عليه حتى يسيره إلى الله duk wanda ya nemi ilimi ba dan Allah ba to fa Allah su ba ilimin nan ba zai yadda ba sai ya mai da neman ilimin nashi saboda Allah ilimin shi zai jirkitar da shi ya mai da karatun nashi da yake yi saboda Allah wannan magana ce ta Ma'mar ibn Rashid wa nahwa hadhihi da makamancin a wannan magana da aka ruwaito daga gare su na'am malin yace wa qad sharaha adh-dhahabi rahimahullahu ta'ala hadhihi al-ibarat sharhan mufida hakika al-imam adh-dhahabi shamsuddin محمد بن أحمد بن عثمان بن قيزمان أو قيزمان أبو عبد الله الذهبي الصفدية أتقن الحديث ورجاله ونظر علله وأحواله وعرف تراجم الناس فأزال الإيهام في في تواريخهم والألباس من ذهن يتوقد ذكاؤه ويصح ونعم ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه جمع الكثير ونفع الجم الغفير وأكثر من التصنيف ووفر بالاختصار مؤنة التطويل في التأليف السفدي أفضل سكن الواكي بالوفيات جزئين لا صفات الربيو دشابك ذهبي ببما لم حديثيني ببما لم نما ذهب تشافعيا نفقه يا رسول dari bakwai da arba'in da takwas wasu suka ce da arba'in da tara yana cikin ɗalibai na shekul islami bin taimiyya a da littattafai masu ɗumbin yawa da galibinsu akan abin da ya shafi ilmu alhadith babban littafin da ya rubuta tarihul islam cikin mujalladi hamsin da biyu da ne zo ya siyarwa alamun nubala da tafsirin kamar ya yi wato talhis تلخيص للتاريخ سيا يا cikin mujalladi 37 zuwa wani abu makamancin haka abubu na farko farko da ake yana da al'ibar fi tarihin gabar yana da alkashif fi ذكر من أخمل في من ذكر من كانت له رواية في كتب الستة ينادى ميزان الاعتدال ينادى المغني في الضعفاء ينادى تذكرة الحفاظ ينادى لتتفي ما سيوان قسكي نفاتا عن هذا تلخيص لي أكم مغنغنونا الحاكم يقولون تصحيح cikin sahihin shi ya yi rubuce-rubuce da yawa bangaren abin da ya shafi a raga'ib da sauransu Allah ya cikin shi da gafara to yake cewa yana mai sharhi akan wannan maganganu na magabata sharhi wanda yake mai fa'idantarwa qala ala qawli ma'mar ibn rashid ma'mar ibn rashid abu urwa al-azdi maulahum al-basri thiqatun sabtun fadilun an haife shi 95 ya rasu 153 abinda ma'amar yake cewa wata magana ta ƙarshe da muka ji tashi ce wannan ma tashi ce kana yuqalu yuqalu ana cewa innar rajula la yatlubu al-ilma li ghayri Allah lalle mutum ma'ana dalibi wani lokaci zaga yana neman ilimi ba dan Allah ba fa ya'ba alayhi al-ilmu aga can da yace fa ya'ba al-ilmu yake ne fa ya'ba alayhi al-ilmu hatta yakuna lillah ilimin nan ba zai bashi ba har sai ya mai da neman ilimin nan nashi da yake yi ya koma saboda Allah subhanahu wa ta'ala sai zahabi ya ce na'am ya tulubuhu awwala da farko mutum zaga yana neman ilimi wal hamilu lahu hubbul ilmi abin da yasa yake karatun kawai san ilimin da farko shi dai kawai abin na burge shi ya ji an ce yana da ilimi shi yasa suka ce li ghairillah mana ba dan ya samu aljanna ba ba yanda kowa ke sana'a shi kawai sai ce sana'a ta ilimi kawai tana burge shi ita ce future din shi shine mustaqbalin shi da yake so ya zama malami an fahimci wannan wa hubbu izalati aljahl yana so ya kawar wa kanshi da jahilci domin ko ba komai shi jahilci illa ce matsala ce mai girma yana so ya yaye ma kanshi wannan bakar sifa ta jahilci wa hubbul waza'if yana so ya samu ayyuka da ilimi ana samun aiki yana so ya samu aikin da zai dinga amfani da ratibin shi wa nahwu dalika da makamanta haka shi yasa yake karatu a farkon lamari kenan walam yakun alima wujuba al-ikhlas fi amma bai ma san cewa wajibi ne sai an yi ikhlasi a cikin neman ilimi ba tunda ai sanin neman ilimi dole ka tsarkake niyya shi ma ilimi ne to ya jahilci haka daga sai ya shiga cikin ilimin da farko da niyyar waɗannan abubuwan da aka ambata wala sidikan niyyati bai san wajibi ne cewa sai an tsarkake niyya ta zama gazgatacciya akan neman ilimin ba dan Allah fa idza alima to daga baya yana cikin karatun sai ya san da haka hasaba nafsahu to sai ya zauna ya tuhumi kanshi muhasaba bincike ina daidai din shi da kuskuren shi wa khafa min wabali qasdihi yaji tsoron azaba ta karshen manufar shi fattaji'u niyyatu salihatu kulluha aw ba'daha shika ga niyya ta kware kai tsaye ta same shi sai ya jirkice daga wa'incan ahdaf din nashi ya koma hadafin shi kawai ya samu aljanna ko kuma wato kadan kadan wani bangare na niyyar tashi ta gyaru kadan kadan har wato ainihin ya juye ya zama dan Allah yake wa qad yatubu min niyyati al-fasida wa yandam ba mamaki ma ga ya tuba yana nuna nadamar shi akan niyyar shi wadda ta kasance ta banza ce yana nadama wa alamatu zalika alamar cewa ya tuba kuma ya canza niyya annahu yaqsiru min ad-da'awi zaga ya rage yawan wato alfahari ni ne ba wanda ya san kaza sai ni galibi wannan danyen dalibi danyen dalibi shine in ya karanto abu a boye bai san dubbannin shi suna da littafin sun riga shi karantawa ba sai zai ce duk duniya ba wanda ya san kaza sai ni to daga sanda karatun shi yayi zurfi imanin shi ya karu tsoron Allah shi ya karu sai ya rage wannan da'awi zai rage alfahari da kirarin yana da kaza wa hubbul munazara zai rage yawan son a tattauna da shi karamin ɗalibi dan neman shuhura shine yake so a wannan mas'alar zai yana cewa wannan mas'alar duk wanda ya isa ya ci ya koshi wuyan shi ya rika ya fito mu zauna da shi in ban wujijjiga shi ba in ban nuna mushi jahilcin shi ba in ban kwace kwance mai zani a kasuwa ba wannan ba ba malam ne wanda bai san abin da yake yi ina fata an gane wato ita munazara da tattaunawa kamar bayan gari ne darura ke sa a yi shi kar ya zamanto kullun kai cikin bayan gari kake ka zama kai ne lalura to kullun cikin munazara kullum cikin muƙabala kullum cikin mujadala ba haka al'amarin yake ba an fahimci wannan turaka zai rage yawan neman munazar wa min qasdi takassur bi ilmihi zai rage nufin ya tara abin duniya da ilimin shi da farko zai dinga karatu don shi yasa wanda baya bashi kuɗi ma ba ruwan shi da shi daga baya zai rage wannan alamar cewa ilimin nashi yana yi dan Allah wa yazri ala nafsihi zai dinga tuhumar kanshi yana raina ranshi al-izra raini yuzri ala nafsihi zai dinga ganin ba komai ne shi ba fa in takassara aw qala in ko ya fara neman kuɗi da ilimi didda yayi zurfi a cikin shi aw qala ana a'lamu min fulani ko kuma ya dinga cewa ni na fi wani ilimi ya za a kamanta ni da wani fa bu'dan lahu to wannan tir da shi tir da shi ba shi da alkhairi siru alamin nubala juz'i na bakwai safa ta sha bakwai anan yace wa min zalika ma yadhkuruhu ba'd al-qussas min anna rajulan khataba imra'atan zata mansibin wa jamalin akwai abinda sashin wasu masu wa'azin tirmi qassas qassas mufradi ne zan sai yace qussas qassas mai wa'azin tirmi wanda gurin malaman hadisi da'ifi ne a gurin wasu daga cikin malaman hadisi ba su karban hadisin shi da ce wani kasumi kasumi kamar an ce ma kamar tajirihi ne wanda shi wa'azin shi kullun labarai in ya zauna kullun labarai ne wa'azin shi akwai su har yanzu ba shi da aiki sai ya bada labarin wata ta kashe mijinta wani miji ya wani ɗaya wani kullun shi ne labarin shi to wannan shi ne kasu ba a amintuwa da abin da yake faɗa don zaƙin labari da yawan kabbara yakan sa ya ƙara nashi ina fata an fahimci wannan so wani daga cikin kusas yana ba da labari cewa wani mutum ya nemi auren wata mata za ta mansubin wa jama'a wadda take matar tana da matsayi tana da kyau fa'abat li faqari ta kiyarda saboda talaucin shi ta ganshi fakiri ta kiyarda wa qillati hasabihi da karancin daraja da wato ainihin hasab shine abin da ya shafi hasab akwai na dukiya akwai na dangantaka akwai na matsayi wannan za a ce yana za hasabin li'annahu amir au ibnu amir amir li matsayin shi sau da matsayin shi ibnu amir sau da dangantaka shi ko limalihi asabul mal ina fata an gane to sau da karancin hasab din shi fa fakkara bi ayyi al-amrayni yanaluha sai ya tunani da me zai samu wannan matar tunda sau da bai da kuɗi bai da matsayi ne ko a bilmali an alhasab shin da dukiya zai same ta ko da matsayi faksar alhasab sai ya zaɓi matsayi wa talaba lahu alilm ya nemi ilimi dan matsayi daga ilimi a cikin asbabul hasab ya nemi ilimi dan ya zama ya bashi mashikhatul mashayikh ko a bashi alqada ko a bashi ifta ko na abu makamancin haka hatta asbaha za makana a sai da ya wayi gari mai matukar matsayi cikin gari فبعثت إليه المرأة تعرض نفسها دكنتا أي قال قالوا بنسا كسي da kanta ta aika wani ku ce mushi yanzu na shirya kusa abin da ya faru da mala albani ko ya nema auren wata mata ta ganshi ustazu mai dinki a gefen titi ta ce ha ina uban ya kiyata bayan ya samu kuɗi ya shigo da garkame miyan mota baban ya dawo wallahi wancan akwai kannuwarta inda za ka amince sai ce ni ba zan aure talaka ba sai ya ramu ina fata an gane kuma ni ta da alaikum ni aka fata duwa alaihi bi duk da ya ce bai so ya hakan wa talaba lahu al-ilm hatta asbaha dha makan fa ba'athat ila al-mar'ati aridu nafsaha fa qala sai la usiru ala al-ilmi shay'a ba zan fifita komai akan ilimi ba ta san ya juye ba da ya shiga da niyyar mai ya samu matsayi don ya zo ya aure ta fa daga baya sai ya ga cewa neman karatun shi da amfanar da al'umma da yake ya fiye mishi ya tsaya neman aure da wannan ilimin nashi akan ilimi wa zalika malan yace li anna al-ilma arshadahu ila tasihin niyya ilimi shi ya shiryatar da shi zuwa ga inganta niyyar shi wal a'mal as-salihah ya zama yana yin aiki na kware fa dakhala fi idadi fadin Allah ta'ala inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ya shiga karkashin fadin Allah ta'ala cewa kadai masu jin tsoron Allah ta'ala daga cikin bayi sune malamai fatawarra'a bi tarki imra'atin kana talaba al-ilma li ajaliha daga sai tsantsen yayi taka tsantsan ta hanyar barin matar da ya nemi ilimi saboda kaga inda ya ce to shikenan barin taimaka mata in aure ta niyyar shi tana iya ƙara dawowa ta lalace shi yasa kawai sai ya batta man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan min i'laman bi sidqi qasdihi dan ya sanar da cewa wato qasd din shi manufar shi ta zama gazgatacciya wa salamata ma'rabihi da kuma kubutar wato ainihin burin shi ma'rab buri abinda mutum yake buri ko bukata wa mimma qultuhu fi hadha al-ma'na min al-abyad da mun ce adibi ne ko Ibn Barjas ya ce daga cikin abin da na faɗa na wannan ma'anar ta kabar musamman soyayyen mata don neman ilimi. To ya ce ga wasu baituttuka da na yi. إليكم يرفع المأسور شكوى رجاء المن أو أخذ الفداء فقد غلت مباسمكم يديه إلى الأذقان من بعد العلاء وقد أضحى سريعا في هواكم قعيد البيت من حر التأني من حر التناء براه الشوق والهجران منكم وأدمى قلبه طول العناء فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد تحل العبد أطباق السماء وتسمو بالوضيع إلى المعالي وتكسو العري أثواب الثناء تبني, تبني للفتى ذكرا مشيدا وتبني, للف وتبني للفتى ذكرا مشيدا وتحيي رسمه طول البقاء رياض بالمعارف قد تباهت وفاق جمالها جيد الظباء إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء وقد كانوا قديما في قيود يذل لفكها شوس الدهاء تحلت بالشيوخ إذا تبدوا أنار الكون من شرف الضياء شيوخ بالمعارف قد تغذوا وسيق الحلم في مجرى الدماء لهم في العلم صولات وسبق وفي الأفعال جد في خفاء وفيها الطالبون إذا غشوها أثار المسك من حسن البهاء تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء ولن يتي إليكم يرفع المأسور شكوى زوا غريكني وندك تتنكسو يكي كيكوكا wato ya ku mata akan ba su damirin maza don girmamawa to wanda yake masu wanda yake cikin tsaro da kukumi yana kai kuka zuwa gare ku raja almanni so da fatan ko a mai kyauta au akhzil fida'i ko ma an shi fansa daga gare shi ma'ana ko a ɗora mishi tara yana neman soyayya an hana shi to ko dai a karɓi soyayya shi kyauta ina fata an gane ko kuma dai a bashi wata tara a ce mai sai ka siyo salula ko sai ka siyo kaza ko sai ka yi kaza ina fata an gane fa in ma mannan ba'd wa in ma fida'an kenan yace faqad khallat mabasimukum yadayhi ila al-azqan wannan murmushin da kuke yi ya nade hannun shi zuwa ga zuwa ga ainihin azqan kuncin shi zuwa ga haɓar shi wannan murmushin da kuke ma'ana ya shaƙe mai wuya hannuwan shi sun zo ƙarƙashin haɓar shi sun makare wuyan shi shi da kanshi ya makare kan shi da ba sai dole ka so su ba wannan ɗan murmushin da rangwaɗan da suke yi sun ja mutum ya shiga ya kamu min ba'dil ala'i bayan da kasancewar shi madaukaki ne yanzu ya zama kaskantacce a gaban ku wa kad adha sari'an fi hawakum yanzu ya waye gari ya faɗi warwar a cikin soyayyar ku alhawa yana zuwa da ma'anar soyayya wala kullu man tahwahu yahwaka qalbuhu wala kullu man safaitahu laka qad safa yani alhubb qa'id albayt ya zama ba shi da daraja kan cewa na rafi'ul bayt ko qa'idul bayt kinaya zuwa ga irtifa'u sha'n ya zamanto ba shi da daraja min harri tana'i saboda zafi ko kuma qa'idul bayt yana zaune cikin gida da wata ma'ana yana zaune yayi zaman shi ya zama hilsu baitihi kun hilsa baitika in sami'ta bi fitnatin bi fitnatin hilsu tabarma tabarma gidan shi ya zama zaunanne a cikin gida min harri tana'i saboda zafi da radadin nesa da kuka yi da shi hum yanhauna anhu wa yanauna an ina fata an gane barahu shauq wal hijranu minkum abar maradinku ashauq begenku ya ramar da shi wal hijranu minkum da kuma kaurace mushi din da kuka yi wannan shi ya ramar da shi aka ce barahu yani hazalahu wa ad'afahu ya zama mai rauni wa adma qalbahu tulul anai yawan wahalar da yake sha ta sanya zuciyar shi tana yin jini yayi kukan jini a zuci saboda wahalar da yake sha a kan to ya za a yi bayan sallah ko a bar shi sai sati mai zuwa eh sati mai zuwa zola ba ta sha kuma sani da ya so a ce bayan sati